المتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة لله الظالمين ففي كلام الكلم ويسر اليمين وأعمل عقدة من لسان يفقهوا قولا سواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na wani ranar ashirin da biyar ga watan goma da duba shekara da dubu da biyu da arba'in da shida bayan yin zuwa ne muhammad da zawa a kan goma da zawa a zuwa wanda ya yi da ashirin da bakwai da bakwai sha ɗaya a fara da dubu da ashirin da kuma da ɗaya idan ba manta lokacin da yake mun ga da zai na mutum da bakwai yau za mu fara da suna mun da tabbata a wannan littafin mai albarka na ahkamar jana'a na babban malami almarhum al-shaykh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala inda muke cikin babu mara haru hanyar dubo abubuwan da suka amsa yayin da aka yi makarauta ko yayin zuwa kawai su muke tattaunawa yau za mu tashi a kawai gani shafi na ɗari da sassin da muna da kwana ba da sun zai iya ara da ba kuma kamar da muka sani da yake cikin hikima na bibiyar wani littafin mai albarka domin yin gani da kyawun gani daga gurin da ya zama wajibi gani za ku ga abin da ya shafi aure da makabarta ko mutuwa da amari al'adu sun mamu shi za a ce wasu ma wasu wuraren wara ma da muke wajen baya wasu ana kuma ana samun canji da yawa amma wani mai yawa a wasu na cikin baya zai rubuta wurin su ke gama ba ke gama ma suna manuwa saboda haka abin da ya janyo shi nisa da aka yi da karantarwa amma karantarwa ta yau da gobe da take za a ajiye kan sa'an nan a koma kan sami abin da asiriyar da ya so ya yi ruwa mali da alƙawar sami magana ta biyu ana yin su aiki wa huwa al-mu'min an ga kawai da abu da aiki ne kudi ni ta addinin malikin sanan yake annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyuna al-qabr annabi kuma da ya da Allah tabbata da yin ya yi hani da aiki ne akan sababa ibnu mata ya fada da yi da sanadi rijaluhu jami'an lil sahih gaba ɗaya mazajen da suka rawaito a cikin na isnadi mazaje ne na bukari ila na mukaddiya sai da akwai yin kidari kai wa sanda a cikin kalu da aka zo akwai lamar da sanda fa kai kala da mutuni ma ba ku rufe ne da hadisi ba da yawa ba yau ya faɗa ni zawai a cikin majmu'in zawai yana cewa rijalu hum fiqatu mazajen duk fiqatu a mutum ne illa haka mu kadiya sai ya samu jini alqatu jini mukhayyira dan yasma min al-mu'min sai alqatu kan mukhayyira ne daga abu sa'id al-khudri ba قلت بيرتي وقول السندي إمام السندي أكثر حاجة إيه ابن ماجه وفي الزواج لكم في الزواج بسناد المسلم الذي بسناد الليلة yake isnadinsa mai kyau sai fi waham kuskure shi ne waham a cewa ne ya samu waham ya yi kuskure la'adari ne manuwa mana da wani da wanda daga ina ya ba shi wannan ma ko daga ina ya samu wala wa abu ya ala bi lambi sai da mutum abu ya ala ya rawo shi da lafazin cewa da ha nabiyyu lillahi an yubna ala al-qubur annabin Allah ya yi hanya a wuta yi yi ne akan kabarwar aw yufa'ala alaiha ko a zauna a kai zai yi ga mun yi kawai ko da an yi wurin duka a cikin kabar na addini ko kuma a babu babu wurin kawai da ma kai أو يدلى عليها أو يدلى على الضرر إذا قام قالوا wannan masallacin da aka yi da kabari a cikin lauka ɗayan biyu ko dai a rufe masallacin gobe ya ci gaba da zama a makaranta ko kuma a ɗauke kabarin da ya gurin abin da ya ajiya shi karfe kabari a bari shi wani wuri ba wani samuwa ana ba da labarin mun biya da kun za ku tuna shekara kamar shi da bakwai baya a cikin rijaran wani za a haula wasu da muka zo ba abdullahi bin haram da amur bin jamu ai an yi bayanin cewa da ana bayanin bayan allah lokacin da ya ta muawiya ya zo za a yi hanyar famfo kai zai wuce ta makamarta ba ki'a ita take a da cewa da wuri da ta zo za ta wuce da na biyu mai da su dole ne na taɓa ɗauruwa ina bawi a kwaku ne a gurgura a mai da su don cikin mutane a yi hanyar makabarta da wasu da hanyar ruwa su garin haka an zuwa da haka da aka haƙo abdullahi bin haram baban jari da shi da aminin a murmurin da jama'a a murmurin da jama'a gurguru amma da za a yi da kuma yin shi wanda ya kuma kai mata hada to shi ne da aka ako abdullahi bin haram bayan shekara arba'in da shida sarin ɗauko shi aka ɗage hannun da hannun ya dora a nan a yakin an harbe shi a kirji da aka ɗage hannun da sai da shi ya zartuwa idan kana neman auliya wallahi waɗannan su ne auliya wallahi da kofuna ne da mara wani ko na fiyarwa ba sai ba waɗannan su ne auliya wallahi yawwa saboda haka bayan shekara arba'in da shida ne sai da shine ya zo to shi ne ma da yake gaya mana ne kada na haifar da shi wani ma da zawai wani da da hutu ta maza ta shi ga su ne duka za mu ta su ne na ka cewa da suka ko shi ne da ba mu gabri wal adal da an cewa da suka yi ana da akwai tsayiyar hada kuma adali shi ne tsika yawwa ثم وقعت وقفت على اسلامه في مسند ابي يعلى اذ سنن بي على اسلام مسند ابي يعلى فاذا هو مثل انشقاق من المخيمه إذ yana zuwa sai na ga ta hanyar alƙasibin mukayyara ne a kan kankanakin badani Allah wajen hannun ilahi da ji da zama da ya hutu yake sai ya bayyana a garin zuwa ba wata hanya da imamu rubutu ya ce a ga yin ilahi ne ni ba ga yin ilahi ba da ba ka yin ne in kai iya yi a wani wani zai rubutuwa haka yin ne an gane ku to shi ne yake cewa fa inna musnadahu qawlu ibn ma'in domin man madogarar da ita ce magana ibn ma'in ya yi ibn ma'in lam nasma'ahu jami'a min ahadin min al-sahaba yake ban ji cewa ya ji daga ɗaya da cikin sahabbai ba wa kada ta tara da wuki da hadisi ya ga a cikin da hadisi da hadisi ne ba mu da hadisi ruwaya da hadisi ne da amri ruwaya daga abdullahi da amru da wa abu da yi wa bi umaru da gayi wa annahu ta'ala aisha ya tabbata da aisha wa sunnatu wa fatihi yu'ayyidu dhalik sanatu ba ta wa sanatu wa fatihi yu'ayyidu dhalik shekarar wafatin da ya yi mutuwarsa tana karfafa ba ba ya ji aure da koma can ka karanta a tsarin farko an azumi an azumi hayyar al'adari tsari tsarin da a cikin gina abin tsari da ina a cikin abin tsari da yake da ni alama a tuka alama ba a tsari a rage da kudin mai da za a rage da da ina a rage da kin ba za a tsira a kan abin da ni ma annabi ya aike na kansa ba ina a rage ya zama da mutane ba za a yi ba ga irin aikin da Allah ya yi ba lokacin yana gani ba sai ji Allah da da kimkala yadda na yi ba ka da bankari da ba kada ka bar wani duk wani mutumin da gani wa fi ruwaya ta surata duk wani hoto da gani fi mai a wani gida in ka da wanda huka din shi ka gani bari mu yi kawai wala kawai haka duk kabarin da ka gani mu yi ba a ni ya yi zo illa ta wani da ba duk sai ka yi da ya goma shibra ta mu ne ko illa ce da Allah ta lulu ka san da yin shi ba ta da sunna ba ba ta da sunna ba a kare da mu muslim wa abu dawud da ya ci ya kawo wannan zuciya ne wanda mu ne mun san da ya ya san shi ma ya kawo halin dokar da ya mu Allah ta'ala a dai ne imamu dokar shi Allah ya fada wa cikin zai ya masa rahama ya fada a cikin gari hadal hadisi a cikin wannan hadisi yana cewa eh a ce akwai zuwa annas sunnata lalle abin da yake a sunna anna al-qabr la yurfa'u raf'an kabira kabari ba a daga dagawa babba ne dai barkin baina man kana fadilan wa man kana ghayra fadil kaga an da bambanci wa tsakanin mai falala da wanda bai da falala kaga sai kai maka wasu ko irin su dan lokacin da aka zuwa mai raga wanda daga ya fi in ba su da yawa ba ne wai babban mutum ne eh zai yi da an zo maka da yawwa sai sai to babu wani bambanci wallahi abin da yake a zalimi shi ne an rafa da kuburi ziyadatan ala al-qadr ma'dud bi muharram abin da yake a fili shi ne kada kabari akan tsari tsari akan abin da shari'a ta ta ba da izini akai haramun bai shari'a ta ba da izini kibra kamun ne ko وقد ترى بذلك أصحاب عمل قال الإمام عمل بن فتور على أبيه وجماعة دون جماعة ديوة والشافعي إمام الشافعي ما يولى مغنى يعني كذا أوتي كذا كوالي يهود الشبرى ومالي أتى إمام مالي قال سيدي ومن رفع القبور ومن رفع القبور الداخل داخل الحديث دخولا أوليا yana ɗaya daga cikin kaga kawai abin da zai shiga cikin kaga kawai wato jira ta farko shi ne al'ummar ummomi da ake yi kun gane wannan kan soje da masallaci akwai abubuwan da gani a nan gani mutum ne Syria Iran Iraq wayannan kabilu garuruwan gari za ka dama irin wani abubuwan da ake faɗa za ka je ka gare da kawai an yi mai jin yadda ka san masallaci an yi makumba yadda ake sa kumba wa za a rufe mai sa a sama sauraruwa domin a jiki shi ma da ya saba da tura to shi ne shi ne wasu suka je ziyara don suka ga ruwan suka gano sai mutum ya zo nan bayan kawo bayan kira wannan lokacin su imamu dokani a ga ruwan da suka suka yaƙi a wurin suke ba dai yau ne ta ba wa suna annabi to sai ne kana yake karamar wannan jahilul ma'mura alal kubur da abubuwan da suke waɗanda ake rayawa abubuwan da za ka gani a fili waɗanda ake rayawa na kayan ado an gane a rika sa su a kan kabari shi ne kamar irin su ma duk sunna duk da rayu abubuwa da za ka gani abubuwa da za a sa a gida a ado ne shi ne za a kawo kabari alhali ko gyaran ciyawa da ake a makabarta ana yi ne ba don na kabarin ba filin wanda rasu domin shi ne zai da wannan abin da zai yi abin da yake cikin kawai shi ne yake yi kawai gyaran hanya da waye ku tira yadda za mu zo nan gaba mu ba a sa ta dan mamata za ka za ku tira dan mamata ya zama haramu sai dai dan wanda za su yi ko su yi yau wanda ba da masu zuwa su babu da yawa ko su zuwa su jaye jaye ko su zubar da baya dan su ake dawa masu wucewa ko masu kula da gudu amma ba su na kwanta shi ne zai da gida in ka kawo musulmi gaba ɗaya ka ga abu wanda idan ruwan na kwanta da ita in ka san ka ga abu wanda da ba abin da zai ita hakkan da yake ne ba na kabari ne ba na waje ba shi kuma hakkan kabari a waje ake nemo ba da gobe za mu kai wani su ba yawwa amina to shi ne ma da yake cewa sai ma da yake wa aidan har yau ko da yake halin kogoji masajida yana daga rukun kaburbura a wajen masallatai wa kalla ala da yin sallallahu alaihi wasallam fa'ida zalika ba ta yi shi ko ba rukun wato kaburbura a wajen masallatai kamar da za ka gani a waɗannan makabartun da duk da an sa shi kuɗa akwai inda daga an sa kusa da kabarin an yi kayan kuma an sa da duba mai ziyara ta yi wani zana zai zauna ya allo ɗaya ko ɗaya roƙi na kabarin ko kuma ya fage da na kabarin ya roƙi Allah wanda duk mun yi a baya cewa haramun ɗaya daga cikin girka ne ɗaya kuma wasila ce da shi yau na ta turo na to shi ne ma da yake wa kam kalina ta annabi a abliyatul qubur nawa nawa ne wanda suka shiga wajen kawata gine-ginen kabaruwa da za ka gani ana kawata su وتعديلها بجودة من مفاسدة yubqa la al-islam an gane ko wato yana da irin tsarnoni wanda ya kamata wato musulunci ya tuka a samu wanda ya damu da musulunci ya tuka a kai da wani tsarnoni wannan kudin da kai kai laifin yi musulunci ba ka yi makokin da kamar da ke dawa da wannan tsarnonin da kai ko tayin da kasa wani ka samu makokin da wani ke dawa shi ne za ka samu lada wannan kudin ba a da da ya kamata a cikin ga biyu kana halin islam min haƙi ƙarin jahalin laha yana ɗaya daga cikin wannan ɗin shi ne ƙudin cewar jahilai a kan wani wayancan ayyuka kafi ɗaji ko fari na asma kamar yadda kafirai suke ƙudin cewa ga gumakan wa azuma zalika kuma hakan ya girmama ba wa zannu aka ajiyar ala jannil lafiya masu zuwa irin kaburburan da suna tsammanin cewa wannan wato ana ƙajiratin alajin zinarki na kabari wato ko kabarin yana da ikon janyo mutum wani amfani wajen ɗin zarari da kuma kore wani cuta wani abu zai cutar da kai kawai na kabari sai kawai ya yayi ba fa ja'aluha maqilan li dalali qada'i al-hawa'i wasu kuma sun maida abubuwa wato wata manufa don neman wato a bukatu wa marta a jira jari matsali kuma makoma ke ga jin nasarar ababen da kake nema a rayuwa wani yana neman aiki ne da gurin na gaba ne da ne ba shi da lafiya da zai roƙi na gaba bayan shi wannan da ya mutu a kamar da zai yi ka kuma a wannan yi yana tarihin lafiya shi ne ba kansa lafiya ba kai kuma yanzu kake zai ba bayan kuma ya riga ya mutu abin da kai cutar da yana raye shekarar da uku ne biya kuma ko fiye da haka ko kuma ba ma shekara haka ba shi ma da rashin lafiya da mutu shi ne tana kan gaba kuma wani zai zai kai ba ya ba wannan ana so ne ka tabbatar wa Allah ikon sa saboda Allah baya so ka haɗa shi ko a wajen abin da ya shafi wato mandabar yawa fa idza qila lahu ma da zani in ma zuwa wajen kabarin wani da aka zai rubu na rewa a wani na tsalle shi ne ma da yake cewa malam wata alumi na bayan alumi a ibadun ya rage kaga suna zuwa wasu abubuwa da suna tambayar su irin abin da ake tambayar Allah sai da yake neman haihuwa ne zai karbi wannan tsawon Allah na ka tambaya haihuwa annabi ka gariya ce rabbi la ta zarni masa ko wa ta kai ruwa Allah ya gaya wa كي لا رأي غيره والبلد إليها بحال وشد بجد أعطي شيء لا تفضل وشد إليها لا تجد بحاله فنسك كل جزيرة جوع والمسك وكل جميع دولة جنان kada ka wani ɗaruruwa da gane ka ba ta ruwa. Eh, idan mutum ya taɓa zuwa da zai ya da karatu da ya duk abubuwan misalan da su tamboyi suka rika yi shi kanta tamboyiyar da su ma da alwari da su kawo a kan biyoyin kabarwa wallahi da ne saboda za ta gani a kowace suna nan sun zauna a gefe kawai abubuwa su ne kuma yin kotu gurin neman kuɗi eh sai ka ji haka sai har wata dawa ake biya wata za a biya abubuwa iri in ka lalle a wajen wannan berar da ne ne ka tsaya a nan komai za ta gani wannan da zai ka shiga ka yi ruwa ki ba mu ka yi da da da abu ne kaje ga wani yana abubuwan na tsawon yana da ba shi ruwa ba ki shekarar da kowane da yau da abubuwan da ake faɗa ba wai abu ne da duk ana Wai da abubuwan su ne ba a zo mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah yana da domin ka ɗauke matsayin Allah ta ba wa shi ne kuma abin da ba shi ne ila idan ya kamar shi ne ya yi abin ba to kaga wannan shi ko ba ya san shi wanda ya gana da addini ya san an gobe da ya yi shi wannan ki so da kan aka yi Allah ya rubuta ne kamar annabi Musa ne annabi da ayyaya ya cewa a cikin Allah ko dan Allah ko saboda haka illan shi ne ya zo amma tana goyon baya idan aka yi garu da ba shi bayan samu in dai idan da kana raye kana gure baya da amma ba amma idan kana hana ba kai da shi wajen amma ɗin ku ba abin da Allah ya ayyukan da sun da ya kowa ba da kuwa ai mutane suke da cewa ba shi ne ke kan ko ba wani ne hankali ne da cewa da ta yi ji ba da addini yawa ka san ko wani addini da zaliganci yawa amma ba ko da addini ko da addini da ban wannan matan da ba ta ji kawai yadda su ne su yan goyon nan comedian suke zuwa su yi zamfaro su ma da su yi in suka yi suka yi suka cika a kawo da sai a koma wani shi ke da kawai to shi ne ma da yake gaya mana a nan to sai yake wajen su ne ya yi alwakabar sau rika zuwa suna shafan su wanda Allah ya wasu yi kan zuwa sau ba wata ne ga yau ila wata ba su da rika neman azumi da ne sun zuwa wa bin duniya a dunkuli ma da yake an samu lafiya yadda yana bi ma ta da jahiliya da faru duniya a dunkule duk wani abu da kaje ana a jahiliya zuwa wurin suna yi illa ba a duba su da su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba da yin tijani wa ma hada kun karu shari'a tare da wannan abokin mai muni wal kufur wal kufur fadiya da kuma wannan sabon wanda yake da banko ne gurbi da banko ne da fadiya بما الامتلاء الذي من يكتب لله أبا له رزقه دم أن لا فعلا ولما كان أجر من الله قابل له da Allah ya ce wa ya kawo lillahi ko a mai alai wa ya kawo lillahi wa ya kawo lahu in za ka yi da yi dan Allah me ya ke yi da Allah an taba Allah ran bai rawa shi ne abin da yake wa ya kawo mutum ya yi fiki kuma hadiyyar da lidinin alim don goyon bayan addini ne kake la alima kace za ka samu ba da yake a kan ba ba da yiwo da mutane ba da yawa ba sai an fige sai a ga kowa ya kai mutum ne da kuma ita da ya sun saba Allah sun zuke kan dokokin Allah ko ne ba ran ba sai kuma ita da ya ko da aka yi dariya ka nuna cewa ba zai yi aka yawwa an fahimta da shi ba haka yake nuna lallai an saba Allah kuma ba daidai ba ne dariya ba za a hana ka ba yi amma ne kai dan na ku wala amira haka ba wani jagon shugaba wala wazira ko waziri wala malika ko wani sarki da suka yamu da irin wayan abubuwan ba shi na ana yi a san kwata haka ba wani gwamna da ya yi ce wata abin da ake yi ba daidai ba ne wani da ke hudu ne wani abu kuma shi ne ko a mai da gurin ba kuma kowa ya zo haka ne kewa wa kaita wa rada ilaina min al-akhbar ma la yakbi yake labarai da ba a yi wato a kan da sun zo ne ga gurin ba ne cewa malam ya kuma a wata ra'ayi da sun zo kan an ta tsira ne na da yi guri ba biya yau wannan da ba su da ka ba amma sai ko ya yau إذا توجهت توجهت عليه يمين من جهة فضله فالكم يدعو إذا الجماعة تقول له تكاثر تدعو في الجماعة aka ce jeren aka buɗo mai da rantsuwa a raba min yari bajar ya yi zai rantse Allah a kan kaya irin kuma yiwu da na zai yi rantsuwa da Allah a kan kaya kai na kila da ruwa da zari bayan ya rantse Allah a kan kaya aka ce da biyu in rufe ke nika wa mota adigan wani yi zulani to karanta ya ce wanda kai ga wani wanda yake cikin kabarin da dogaran ne to ne yake yi zuwa ya roƙi ta ruwa ya yi mabari tana sama sai kaura hanyar shi ne tana sama sai kame ba kai wata da sa sai ga da baya wa aba ya yi wa aka raba da haji ya faɗi gaskiya dai rarrai da wannan na kabarin saboda yana yin tunanin zai ba wani abu wani ya rantsa da Allah a kan kariya ya yi ne rantsa da Allah a kan kariya ne rantsa da shi ga wani da shi ga wani a gurin da shi bai mata shi ba Allah wa hada min abyanin alilal bidani wani na da cikin mafi bayyana da ilai da suka bayyana karara ala annabi zau lallai suka karwa daga farko kake ne musulmi man kala kai ta kai ta wuce dukkan wanda yake idan wuta ala ta ne ne irin wannan yake kafi dukkan wanda yake cewa Allah ɗaya ne ne ko kuma hausa ne su talata ɗaya uku da kan kamar da ke da ƙalu ina na asali su talata to jika su ta buwa ne ba ya huda ba a ɗi ya kuma da ba a ɗi wa ya hudu da musulmi ya kusa da kuma musulmi hanyoyin da ke yi da ya kada da yanzu wanda zai yi da abu da yake da kuma gudu girma wa ayi bala'i da ya da shi a zaru a yi da ibadati ga yin wanda bala'i ya a wannan addini da ya gudu da wa da ya bauta wa Allah a ga mana ma yi da wa ayi gudu wanda ya samu ya san da ne wata musiba ce da mutum ya ta hada ita da ayi wa da musiba da sai yi da wannan musiba wa ayi mutane wani abin ne ya ji wani karo da yawa da ba ya karinsa illa ne kun ne karo ba da shi kuwa ne in ba a yi in karo wannan duka ta nuna ba wani abin ne sai shi a bari da kada an ba ta launa da yin hanyar walakin la a yaka liman guda ne walau na da fasa ila a ba'a walakin an da tafi kuɗi rama Ite da kada an ba ta hakika ta ciyar da launa da yin hanyar ina ma dai masu da yake gaya wannan ba ka riga ka yi da ba zai kake ga aure ne ka gama kai ka ji sai dai wallahi la haya da liman tunani sai dai wanda kake da kira da ruwa da rai kace wannan na da makka yace da wuta kake hurawa ya aba da wuta kake hurawa da din da huru da ka ma wallahi an da ruwa ko biyar wani sai dai kana da hura ne a cikin domin abin da wuta kake hurawa da shi ta kama amma matsalar su ba su yi nuna cewa ana cikin ba a duba shi abu da yake gobe ba da ke shi ne da kai a wannan barci za ku ba da duniya in kai wa a cikin wanda ya mutu a cikin da kiki kana iya sanya wata ce ba su yi wannan barci na kai a ba da rauna ne da haye wannan jin za a yaka yi na duniya sai ka riga ka kiyar ina ma zai yi ba yi ga rayu kake ka kake wani gida ولكن لا حياة لمن لا يدري وانك تجرى اشبال جريء ولو لا نفقت بها اباءك لا وتا تكي هوراوا لكن داو ان كذا من دوري ne yawa da garuri guda ɗaya sai kai da hura za ta kama ko amma idan ka samu doka cikin buru sai ta hura ta ba wuta ko bai rasa buru to shi ne ka wata ba ta yi mara قلت بنفسي وليس البخاري رحمه الله تعالى رسالة لطيفة إمام البخاري على وجه رسالة كرامة ما يتعرف بالأنباني في هذا الباب أولا باب أسماء دينا يأخذ سنة الجنة تدور في تحليل رفع الجهود سنة الجنة أما رسالة دينية في وعده الدلوس وي ويروج الإنجليز في تحليل رفع الجهود أكثر حرم كذا خبر أكثر قوي يجري البخاري malike na ruwa da ke wani wani na muniriya an riga an kula da jiri ke wannan littafi alaƙar na hudu an kuma mata bini tukai ne kaya karen ta ma a kudala da bin aure ila afiro mun kuta ta da kudala dan kuwai zuwa kasar rum ita ne wa kana adala li muawiyata ala janna ma'aikati lemuran da ya tabu a wuri aladdari a kan hanya wa bi waye da autar waye ga zauna aka rubun da kuke a kawo mawa wa da da da ke yi ba da da ne aure da al'amari a cikin rijiyar akwai fadar da ne aure mutumin madina wa ubi wa ibn ammi da da birun sai aka harbi wani dan bakon a wani duniya ne da wuri sunan rubutun da ya gaya ma da jiratin ma'arufar su bin bayan lafiya a yi da wasu wai wani da jira wani tsibiri ne sananne a bayan lafiya wai koyar su zai ce a mutu wata jimuku karfu turki a can wato yammacin yamma masu kudu na turkiya a wannan a nan wurin da ke su zai ce cewa masalla alaihi mazala mazala ya yi masalla وقام على حفرته حتى واراه يسعى وجهه متى لكن في قبل حتى يبني فلما سوينا عليه حفرته قال يا إن متى dai ta masa kabarin nata mun gaba suka kada dai a kai ko an kudarar ke mata kada rage mata yi wafi wafi ruwaya ta ko kula wata ruwaya da wata kafi ko an ko rage shi da kada ba ya ko mutu ake da tattaruwa ko a kare mata da yi sai ko rage fa ina da sura da ta na ta nan kare a mura bi tasbiyar da ko domin annabi yana umartar da dalili da dawo a yi da sai فكان هو عرب الدنيا له أولئك من فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا أموركم بالحق نادي أنا بعد ذلك يقول لا جهة سوى كلين يتكلم كلهم كلا كذا فأنا لم تزوج كلا لا يلم في كبر الصوت أو يلم في كبر كم بيكو ففي سنة يجيبون الرجع يجيبون الرجع لما قوات لو يجي يجوا على الرجع كذا فهو سعيد سعيد الذي بين حلاوات الحكومة عن ذلك يوم وله طرق معلومات على عجوز أعمال البديل بلده في مجرد التبراني الكبير وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ كالقبول الدوائر أخيرا في ذلك جاء وسمع الوضوء لأن خير القبول الدوائر وفيها على خير التوضع الدنيا من التوضع لا فلا أصل له في شيء من كتب السنة ولا بين الدليل هو الدليل اللي الرسول هو بين الدليل كان القبول الدواري إن كان يقول أن كان يقول ذاك الدليل ومن فاجأ هو الظاهر منكر عقيدة من منكر لأن الخبر لا ينبغي أن يجرى domin kabari bai gabata a bai da ba bal yambagi an ya zallu ko an ya zalla zahir marfu'a bari wannan magana ya kamata ya zanto a dini marfu'an an ya arda an samu an dago shi da gawar sata an da shi wurin gwargwadon samu daya kaza da kuma kamar yadda ya gabata da yi murabba domin a gane shi bai ba ta tafiya wala yi wa hana kan aula kan ta da gawar in yi zama kula an ji alkabar abu ko ba ka wani yawwa ويزارع تنال كي زيارة ومن زيارة زيارة كون يا هلتا كون وقلت لنا كون الله تعالى أما يا هلتا ألف دائم كي زيارة ولم تنقوا بكما يكون بكما يكون ولا يوزع كما يبن دباء بأن تعالى بعد سيا قول فيه ولا أخبار قول سيوا مما كان موجا زيارة ما يجي ثم إن الزائر تنعم به أبيه هنا يجي بطاقة lakin ba za da ce ba ne a wani zai tafiye da ruwa ya kasance yana ubarta mai gangiri da kabazara ta fiye yin muhammadin arabi da iri na da kasa yayin da za su kawo da lafiyar da za a daga ta kiwa a yi ba irin nan da ake yi a gini ba a san zayi gairu murari kana wannan ba ba shi ne ne ba ke yi ana da kawai ana a بدليل أن السنة على رفع أن الجمعة يقول الله إلى أن الصبر والغدر kamun ya kama ba wata ziyarar su ne da kamar da ijara nuni ya yi nuni a aka samu nuni a kan aka wato a baya wa yi ayyidu hada min al-hadith nafsi qawli fadalata rabbi abu da yake karba ba haka shine da fadalata yake zuwa rabbi go kurabi ai durabu kurabi kaza walalla a mafi zalati durabu ka ce wani ku bane kaza zuwa yi kurabi بذلك دراسة عنه الكلية فتوى عليه أنك بعدها ولهذا فتره العلماء لا تبع لنفسك فيه انظر المثال فهو المثال الكلام الثاني قال معاوية رضي الله عنه إن تسمية القبول من السنة ذلك كما جينا في السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما سوف يهود النصارى كما تسمية سوف لا تجي جيوا قبول aka ka wurin suke har kawo kasa ajiye a kan nuna ya dan ku yake kana ne da baraka an goga kawai to a dace ke kan ku ne ne muawiya yake kan ku ne ne ya wa kawai ne da ne ne adani aka yi wa yara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa alaikum ala al-qawl ala dabbi in ku je zauna akan garwaji fa tarika diyabu sifafin da ya koli ka kan nusa ila jini har ya je garin ne ta samar fata kai da wuri an yi jini ta shi ba da kai a gare shi da ya zauna a kan karo wa fi riwayatin ya da akwai ya taka ala kabari ya taka kabari da mutum ya taka kabari shi za a zo wani suna magana cewa na fa kabari yana da wani a kula da ni ba ne ke bane da gangan ka rika taka kabari a ne ne saboda haka hanyar da aka yi za a wani ake zo kuɗi kada a zo a ta taka kabari wani wurin da ta tsallaka wani taka da ake jin ita ya ukkullewa hanyar da za a fi yi wa kuɗi a kuɗi a bayan ba ba ne wani ya ta da kawai ba da kulli abin da annabi ya ce daga zaka kawai ki gwara gabashi ya zo ya huda ba kaya ya koda ma ba ta shi ya fara gaida a gare wane ne a tarihi na bakwai an uku wanda bin Amir radiyallahu anhu ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمدي على جرة أو زيد إن تجي أكن دوي أو زيد كو أكن وكيف تقولي aw a kuba na alihi ko in daure in tike kakanni na da kafa ta kun ga da kuka yi yawa kakanni amma ne ya ce kafa ka daukin ke ni da biyu sai ke kai wannan a haku ilayya in an amsa ala kawai musulmi shi fa da yake a gare shi da tafiya a kan tsokoran musulmi da shi wannan kwara a yi mai da abubuwa wa babu bari a wata al'uburi ba zai su halitti a wata al'ubi ko da yake ba abin da ya dame ni a tsakiyar kaburbura ne na yaro na kaka ko ko a tsakiyar kasuwa ne an fahimta da ku a tsakiyar wato kasuwa ne a tsakiyar kaburbura ne na yaro na kaka ka zai su halitti a wata al'ubi ko ko a tsakiyar kasuwa yake ba wanda ya dame ni kawai abin da nake kallo laifin da ni laifin kawai a tsarin na gabas an alimar da algarin tsara da fi da rasulun na da rayu da shi kuma za su sallo ila da gugu kada ku yi sallah kuna masu sallah kawai wura ba ba su cikin wata kuma za ka wuri a gaba a yi sallah sai dai sallar gawar da ba ka da ko in mutum ya mutu ba ka ne za a tafi in kira ku ne kai yau sallah amma mutum ya zai sallah a zara kuma da aka gaba kawai ya kama yau sannan da muke magana a nan shi ne sallar azahar ko magar ko na huda amma sallar gawa ba ta nan aka yi halitta da rike wuce aka nuna wa da kawarin da ya halitta da yawan sallar kai da ba ka da ka mai jiran kawai mutum ɗaya ba ya yana a duniya a cikin jiran duk mutane su ba su ba daidai ba rashin bidiyo ne bidiyo ne ne a kyale shi kawai ba ne ba ba sai yadda ne zan zai turo kusa a samun gwamnati in ya dawo ya zo kuma ki ga ba zai iya duro da kuɗin ki ba Allah amma a mutanen nan da za a yi a zara ba su biyo mutum da ba zai tari duk da mu waya na da jira ko ke da ko ke ji ba shi kuma wannan annabi ya ce asiri ya aure ni na ko bin da na da annabi ya ba ni daurin gaggawa kai da zai yi amma sai a ce ba za a ke jira shi kaɗai shi ma da bidiyo sai a ba da wani ne a kai a kai mutum da in ka dawo sai ka je kabarin da kanka kai ba da sallah domin abin da dai za ka yi in ka zo din ba za ka yi ba dawo din shi za ka yi da za ka yi maza za ka yi maza kana tun za ka iya yi wanka wurin sallah ma ka kike ba yayin da za ka iya zuwa kai ba ya ne wani abubuwa ya kamata wani al'adun a kawai su wanda za ka yi akwai wanda zuwa zuwa a cikin gari mutane an shiga ba hanya amma saboda mutum daya ko ni ba samu sallar da zo wa saboda shi kansu ba za a yi jira har bayan da azar da duk ya yi jira shi zuwa wai bai ya yi ni kulai kuma haba duk wai na mutane na ga wai min mutane manyan malamai da suke wallahi da biya ka to kaga ya da duk sai a tsaya a cikin kawai shi ya bayar da wani da za ka rumbula za ka yi dole ku rumbula a ajiye ka kai ba dawo da ransa za ka yi waɗannan bayan Allah akwai wanda ya yi tsaga hannu sai ya yi magiya ya yi wa Allah kira yi to Allah ka yaye ba duk dai kuka da ya ma da ya kuka Allah ya yi to kai ko ba zan ba waɗannan abubuwan ya kamata mu lura sosai to shi ne ma da yake gaya mana a nan wala kan yi zuwa da ya kan ku zauna a kan tsoro a karanta wa mutum ba ta ku sunan a talata bai rawu ta yi muna hadisi muna ba a tare da rufiya المكان فيها العالم المختارة وقد تكلمت على إجمالي في تقريب مفصلة إنه إذا ما كان عكم نال الزعل a takaice da yawa da talatin da biyu karama kun san su wata talatin da biyu asalin mujallabi uku eh three one wannan da ake biyawa dan kadan aka samu goma kuma bi da hadisi tsari yana da tsari da hadisi tsari shi ba wa biya ila hadisi talata dalil a wurin hadisin guda uku akwai da yake alaka hadisi bilu wal wada'i alaka wani mutum akan haramcin zama da ta ta kawar mutum وهو مدار جمهور العلماء شيء مذهب مبيا يوم أكن على ما نقله الشوكاني أتى أبو الشوكاني يسير الشيخ الأوتار مجلد يوم الثاني من حسن الوقت وغير ذلك لكن فيه أكن نووي والحق لا يعنه على كراهة فقط إمام النووي الإمام الأسقلاني sun kawo zuwa makaruni da yi kawai وهو نفس الإمام الشافعي في الأم شنو مكان الإمام الشافعي في الكتاب بتاع الأم كما الشافعي في جوع الشافعية الشيخ الشافعي كما هو الشافعي وكان في الإمام بتاع الأم بتاع الرسالة أيوة لا تجمع الشافعية وكذلك نفس الإمام محمد في الآثار حكى الإمام محمد يا كاولا في أشياء الآثار ماذا شافعنا الإنجيل على الكراهة كما جاء المقلوبي وقال هو القول عليه أيوة كما dan maza ba a na ne bi abu a ba ma haƙi kada ya ce zai ko wala imamu jabi ya ce ba karau wani alƙab kaburi wani lula ina karhar da ta ka kaburi da zama wani tiga a rai da jira a cikin ba za ga wani ya shiga ya ga zai jira da kaburi ko akwai da tijin sun bi zai su zaura a jira sai ma ne ce illa Allah ya jira rajulun sabila ila kabarin mai tafi sai dai idan ba hanya mutum bai gaba ne da zai tafi zuwa kabarin matacce da zai ba wanda ya mutu ila ainihin na abu har ya kasa ba za ka mu zai wata ruwa dole sai a ce wannan ruwa kuma kuma ba hawa zai gaba da yi muje ne zai ka kasa in yi wannan ruwa ma da yake ba a zo ni da irin an da ta'awu min ka Allah wa ta'ala yake a wani lokacin na bayan aka ya wadatar da shi da yadda ana kima a zuwa ya ba ma yake ma yawa yawwa وقال بعض أصحابنا وصل الدين من شعبية لا بأس بالجلوس عليه باب الذي يمشي يدورها أحسن قبله وإنما نريد على الجلوس عليه بالتجول ويقول أنا أنا أكيد إلا كيما هيا أوكي أما لازم ما نقول يا رب وليس هذا عندنا كما قال بل إذا أقول لنا مبارك بغير ضروري yake wani kan da biya an lulma zahabi ai a daga wurin da zuwa maza ba ta hana a daga wurin ba kan ni ya aro mutlakan da yin maza wanda ba maza ba ba ba su kana ai ba wani maza ba ce da a daga wurin da ya kai babu babu alfarman mamaci ya ce yana ya dace a alfarman daji yana rayuwa ne da kai makashi ba yayin da yake kwanciyar ba haramun yasa annabi ya ce kar a kai da hannun mamaci idan suka bari hannun mamaci ya maka ne to kun wajen kai ni kada shi zai kare ya kuka yi kun zuwa Allah ta ku shi za ne ni ake zuwa arbari hamidati in kuka bari ya maka ne haka to haka za ku ce in an je wato hannun ya maka ne a yi idan an je ne ne ya rasa kamar shi a yi gyara ya da hannun zai kama ku haka yi ga shi da muka faɗa Allah ya haram hannun sa a bakala haka ka bunyi annabi bai ce a mi kada hannu ba domin ya kafi da shi da ya Allah hannu da aka yi a ayai sai da hada haka da ne yadda ka mutu a haka za ka yi in mutum ka ke haka haka ne da ku wanda ya kake ke rukun da nan da ke ta lori ba ka tada ka bai ji da yasa ya kake jini jinin ka na tsatsuwa yana tsatsuwa yana fitar da kai irin na abinci haka ne wannan shi to shi ne malai yake gaya mana yace wa ka anna shafi rahimahullah yake yi da imam malik rahimahullah kai ka ce imam shafi yana ishara ne zuwa ga imam malik kai ta wuce ra bin wasa domin ya kawo a cikin wasa karara bi ta'wil mazkur da wannan fasara da aka ambata walakin tabihu bilani kama bayyanahu annawawi bima da kalawar hada babu bambawa ba tsohon wajen ɓaci magana cewa ya halatta a yi a zauna a kan sabar babu bakawa kamar yadda imam al-hadi imam nawawi ya kawo kun ji jin cewa kara haka kai da uba to ga wata na ga wata karatu mai kyau ga dalibai ce yace kara a wajen malaman da suke makaruni a zauna a kan kawai wani kudi na ce idan kun ji kan bayyana da shahari ma ka take da kawai to ana da haramun a yaran magabata kisa da cewa makaruni ba irin makaruni na ka ne ba suna doba a wajen lokacin daga makaruni sai halatta zai ce wa hada aqrabu ila sawa wannan je ku kuka da ni ni da kauye ne kara hati ba yace yace yana cewa makaruni ne ta tsammani an gane ku wal haqqu bi qawli bil jahl magana gaskiya shi ne cewa haramun ya ta wannan shi ya rubu alaihi hadisa bi hurayra hukuma domin hadisa abu hurayra da ubatu bin alim sun zo da harunta akan daga ko zama a ibadi imamin tari a shari ko da abin da yanzu na garku mai tsanani ko da ya ta tsara da ma'a kuma da tarbiyya aka nan wasu da su mutanen tarbiyya da mutane mu yau da su su akwai imamin yau wai dai da haɓar da ra'ayi da ibn salam aka imamin da ra'ayi ya faɗa a kai da rubul maram su ibn salam wa ma da faqih ibn hajar al-haythami bi zawajid aka nan babban malamin da na biyu kullum a ibn hajar ne akwai alhaji da shi akwai alhaji ne da waje duniya eh akwai al'akalani ko da yi wani ke bayan da yake haitami da haitami kafin zira ta kuɗewa wasu sau da haka wanda yake da hajjafin mai gawaje sahibin gawaje an gane ku akwai algawaje wanda aka yi shi a kan manyan wannan garbai ko kamar yadda muke da algawaje na imamu sahibi ko yawa to shi ma akwai jawabi ila annahu kabira cewa ai zama a kan kawai ko na ka kawai yi wa kabira ya kawo da alƙawarin da jawabi lima a jirna ne dai ne da wa'i wa'i ne da ni saboda abu da muka yi nuni na narko mai tsanani a kai wale da zalika a yin jawabi ibrahim wato dangane da cewa haka daidai ne ba a dai kai ba me yasa wani ba da mutane na ga ba mutane ne da Allah baka kuɗin gaske ne na san da abin da ka ba mutum da ne ya hawo kuka ba ta kauda maluman kura aka ji da dai wala ta ka rubu ne wala ta kaji da nan da ya haram Allah wala ta ku kuma ne ki ko da nan wala ta ka rubu ba wani da ba da haram ne wala ta ka ba ne da ka yi ilmi wala ta ji da azu ba ai da yi ilmi ko gaba ɗaya da gaba da yake kullu dalika kana da yi hu inda rabbika jina makaruni ne shi ta ce makaruni ne to irin wannan makaruni ne ai ba a ruba shi ne makaruni an fahimta da kai ko da haka wannan yaran suke ne ba wannan yaran nan wanda ake ruba yaran mutum ake yi da shi ne suka ce abu makaruni suna da kuma haramu kaga ne da an ce kada a yi kisan ce kar ka ji zuciyar maraya kar ka ne ake kiran da kada ku kaje rai sai da da haƙi kada ku kusa sisila kada ka yi ba abin da ba ka yi ya kada ka yi tafiya kana da ya kama duk Allah ya sabo da kansu yake gaba ɗaya wa'annan abun Allah abubuwa ne ba ka wani yanzu wasu da shi ne ai ba ka wani shi kuma abin da ake kira makaruni a yaran fito biye ma ya samu ala jarki ولا يعاقب على ذنبه abin da in ka bar shi za ka samu lada in kai kuma ba za ka ma hukuma shi ne makaro ko shi kuma wancan ma ya zaru ala shi wa ya aqau ala dai wannan kuma ma ya aqau ala shi wa ya zaru ala dai haka haramu da halal ne ما يصاب على دينه ولا يعاقب على ذنبه من جنب متعدي ما يصاب على دينه ولا يعاقب على ذنبه وهذا الشيء فلكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه ما أباحوه haka imam al-amali ya kawo a cikin littafin wannan shi shi ma da yake na bakwai as-salat ila al-qubur kalla muna da lokaci ko a ban sallah zuwa kaburbura su ba mun fiye a tanka tun su ai suka hawa da ba a cikin da akwai da mutane a cikin zuwa alaman da wani da ikabul akab da ibn hawa mutum bakwai cikin sahabbai kun ga za mutum bakwai da suka kowa yawan hadisi ko sabon mai da sahabi wanda da an zaka da kan mai da hadisi da da tsari kai da gobe da abu wa da sahabi da ya da Allah da zai kan a ga kan wannan da sai muka ce mutum bakwai a karatu mun amana yau da dai bai ma ka mun ba da ko na yau to amma da yau kike so gobe da duba mana na ba ku rama to a ji a duba alamun da kai kan mutum bakwai cikin sa da kowa ya fada da alama ko da wani ruwa to mutum bakwai da kan kowa ya a dubu a manya ɗaya na abokan ɗaya biyu abu ba da uku akwai aisha na aisha na da uku akwai zai akwai sai da yin sarari biyu biyar akwai ibn mas'ud shida
akwai ali bin abi talib sai na da yin sarari to guda uku da yin yi uku da yin eh kaga ya ci ayi da yawa ko ba ka lawa wa zai ga wannan guda uku ne ne ko ba ruwan da ke dilan ko ko ya yi ba fara mutuwa eh za ku ku amma da ya fata hudu ya jini a cikin wayan nan ba ku ci ne ne biyu kuma uku kuma ba ne ne in ja Allah da Allah duk zai za mu gudu gaba sai ka ne na wato ba za ni dadi ba da sai za ba da haka zo kwanje ne mun san da rage ba to ba ka ya ba gudu to sai za za ni dadi za ka gudu sai ka ne makaranta ki har ne yi mana abin biko zuwa ta ne yin amma dai ka ba ya bari ya bari ka ba da wani ne rana za a yi ma za a yi wata da wata wajen ruwan da Abdurrahman bin Auf har da ya a gida da muna da da Allah ya ko wannan ko ai ya da ya ba mai da wannan ko ko ya da ya ba na tawwa ne
wannan tambaya ne ke fatawa ne ke suna bayan an shara
tsakanin da da akwai wani da shi a masallacin shi kuma kan su ne da
aiki yake fitar da zakarin da ne a ƙasar gari ba dai yi wanda idan a yi da yin jinya sai mutum ya sai mutum ya maka shi ne zai yi da bayan sallah a yi da ba dai yi wanda ba zai ya wuce ya jera a ba dai yi wanda ya kamata a ta wani lokacin wato akwai gyara da wani lokacin sai ka ɗauka ko aiki ka kai gyara eh amma ya kamata mun sani idan da limani a masallaci kawai cewa ko ya zo da wuri shi kwanton da yake ya mai da ita kwanton da kuma babban mutum ne to kaga mafi yawanci ai ba ta wasu da yawa ba ma mafi yawanci za ga tsalle uku da rabi hudu da shi da yadda to to ai wannan dawa a yi ba daidai ba ne kamata ya yi a nemi wanda ya yi ƙarfi magana shi ina da ganin girman limanin gurin ya da yadda ya kamata ya yi magana ko kuma wata haka kawai wato a samu a ɗanyi wani biyu da mai yawa yawa ne ne ba tambaya kawai da yau ba ne rai eh wannan zai ce maka eh wanda ke wuce bai a zuwa shi da da Allah ne ya hukunta shi ne da da ba sai ya ga in kai wannan aka ce wa Allah ya ga kuma a ga yawa shi ma abu da ake abu da ake kaga sai a yi ba ba da wani a duniya ya Allah ku ga ya Allah ya yi Dumi wa ta lafiya da ya al'ulun da wani ba ba da aka yi kusan ƙa'ida ita kunutun da wani annabi zai yi wata ɗaya yana yin yana yin mura al'ulun to mun yi wata ɗaya sai muka dan muta amma ba mu dora ta ba ai ai ba za mu dina ba. ina dalibai ba a bai da dalibai da mutum da kuma ba za mu yi. kuma tana dalibai ne da ba kuma ba wallahi muna ganin to da haka dan muta muke za mu dora eh kuma ita kun ga kunutun da wani dukkan dalilai ne duka kuma ƙa'idar da shi ne a yi da bayan rubu a yi da bayan rubu ta kuke shi ne ake yi a wurin rubu ne ko wani kana da wasu da wasu sai da cewa a kun kuke da rubu ne ta fi kyau kwarai da da wani rawa a su a su da su wannan ji amma ko ka sa ba ku a a wannan addu'o'in muna da yana da yana kuma ba abin da a zalimi suke tsoro irin tsoro ba abin da yake raba wasu dukiya irin al'ummi duk inda suke sai ba ka da makami ba ka da ƙarfi amma za ka ji a inda suke da ne da kawo Allah ne zaka ba domin da nuka ta ko ka ce rabi ne ba ku yi mafarta Allah Allah kuma ya alƙawarin annabi ne ana zalim da kala an su ran aka walau ba da shi ko bayan shekaru ne ko bayan wani lokaci Allah ya ce kira ne da ke domin zalim da ba kuke gaya wa Allah ba mu da sarki ba da ba ka saka ba shi ke da abin da za mu je yanzu in ji Allah ba mu ba abubuwan da muka faɗa da yawa da wani wannan ko ku yi Allah da yayin da bari mu saka a wani a wani da ya wuce ko a ba Allah ta gina ba a cikin aiki da za a Allah ta gina ba ya kuma da su ne wani da yawa da su ko da ba wanda ya kuma da yawa da su ko da ne Allah ta gina ba Allah ta gina ba ne Allahumma salli ala Thank you.